الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بقدار العزيز ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأغواسي قلوب الأقدادي فريد داري على الإطلاق هاتم الهتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياسر ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جزاه الله بكل خير وأنفعنا به ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم حلقت الدنيا إلى انتهائها يا أهمة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتعرفي بنظرة تاتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله yau za mu yi magana akan baccin sayidina wa maulana rasulullah zai yi a gyara don da yawa ba su san ma baccin annabi ba za mu bayar yadda abin yake يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء كل شيء التيمنه komi na mazala yana da tsari da tsafta mazala idan zai yi bacci yana farawa ta hannun dama ne ta nan manzala yake kwanciya ta hannun dama ko ta ko'ina za ka kwanta amma ka kwanta ta hannun dama babu abinda amma yawanci wanda suke magana akan sunna za ka ga mafiya yawa ma ba su fahimci ma ya annabi yake kwanciya ba wani ya zo a rigigine yake kwanciya wani ta hannun hagu wani ma da ciki duk ba kwanciyar annabi ba ne idan mazala sallallahu alaihi wasallama ya nuna ma duk abin da za ka yi ya ajibu a taya munu in da ka sa takalmi da kafan dama za ka fara in da ka cire in da ka sa sutura da kafan dama da ka sa in za ka cire sutura kafan hagu ake fara cirewa in da ka shiga gida kafan dama in za ka fita kafan dama in za ka shiga masallaci kafan dama duk abubuwan da za a yi yi wa jibu a tayan mono idan riga za ka sa hannun dama ake fara sawa inda ka cire hannun hagu ake fara cirewa kar mutum ya mana ƙaryen sunna amma kuma baya bin sunnan annabi ga abin mamaki za ka gani mutum yana ƙaryan ya san suna manzala ma sai ka ga ƙafan hagu yake fara sa takalminsa ƙafan hagu da yawa wallahi sai ka da ƙafan hagu suke fara sa takalmi saboda amma suna cewa su ne sunniyai wanda ma'ana su suke bin sunna manzala amma abin sai ka ga ƙaunin bila amalin an faɗa amma ba a yi shi to manzo Allah ina ainahu tanamani wala yanamu qalbi idanuwan manzo Allah suna rufewa amma zuciyar abu ɗaya take saboda kullum a kowane lokaci tana karban saƙon ubangiji kowane lokaci in manzo Allah zai yi bacci to alam za ta rushe alam zai rushe saboda abin da ake son a bashi saƙon ya ɗauka ya gafala shi yasa annabi baya bacci shi yasa a nan za ka gane manzala ba mucacce ba ne a nan za ka gane annabi muhammadu ba mucacce ba ne tunda bacci ai baka ji an ce maka kowane annabi baya bacci ba annabi Muhammadu ne saboda shi ne yake karban komi daga wajen rabbul izzati to kuma a turo maka a turo maka kana bacci ta yaya za yi ai kaunu da ta lalace kuma shi ne wasiɗatul uzma shi ne komai da komai baya yiwuwa haka baya yiwuwa haka saboda haka idan manzo Allah ya kwanta ta hannun dama to zuciya tana samun nauyi kwanciya ta bangaren hannun hagu shi kuma a lokacin mutum ya fi nauyin bacci kwanciya ta bangaren dama mutum ya fi farkawa da wuri baya bacci baya baya samun jin dadin baccin yanda ake so wannan duk manzala ya faɗa ga yanayin tsari ga yanayin tsari saboda haka manzala sallallahu alaihi wasallama yana cewa a cikin hadisin inna ainayya tanamani idanuwa na biyu suna bacci wala ya namu kalbi zuciyar a buɗe take falam ka sani anna lil ulama an zalika ajawibatin malamai suna da maganganu akan wannan malamai suna da maganganu akan wannan minha abinda ake nufi anal murada bi anna hadha hukumu kalbahu wato hukuncin zuciyar manzala inda naumihi a wajen baccinsa wa ainihi fi galibul auqati galibul auqati idanuwan koda suna nan galibul auqati ga idanuwan suna bacci amma zuciyar ba ta bacci wa kad yanduru minhu ghayra zalika kama yanduru min ghayri khilafu adati na manzala idon manzala yana rufewa wahayi yana zuwa mara yana bacci amma wahayin ku ji yadda wahayi yake zuwa wa manzala ka dawin na halatti kaman kukan ƙudan zuma haka wahayi yake zuwa mara kaman kukan ƙudan zuma ka dawe na halacci haka manzo Allah ya ce kukan zuma me zaka iya me zaka iya faɗa a kukan zuma ne manzo Allah sai ce Allah yana nufin kaza kaza kaza kaza kaza kaza ba wanda ya isa fassara ta kukan zuma banda manzo Allah babu mazala shine yake iya faɗan ga abin da Allah yake nufi ga abin da Allah yake nufi shi yasa shin karatun alqur'ani ana karatun lafzan na lafazi ne ko ka kana karatun sa a matsayin alqur'ani ne ko akan a'a lafazin alqur'ani kake ji ba wanda ya isa ya faɗi yadda karatun alkur'ani yake a duniya banda manzo Allah saboda shi kadai ne ya sani sai dai in an gaya maka ba ka ji manzo Allah ya ce ni ne nafi fadan ba obadun ba'un manzo Allah ya ce ni ne a fi sahu wanda na fi iya faɗan wannan ba badi kaga misali sinun da sinun da swadun za ka ga sun zo kusan iri ɗaya saboda lau basaba basaba basaba za ka ga wani gurin sinun ake sawa wani gurin kuma sadun ake sawa lau ba sadallahu rizqahu li ibadihi la baghaw fil ardi walakinahu yunzilu bi qadri ma yasha innahu alimun qadirun irin wannan wa yusahihu hadha tawil yana ingantar da wannan tawilin qawluhu alayhi salam fada manzala fi hadisi nafsahu cikin hadisin inna allaha qabada arwahana ubangiji ya karbi rayukan kasan mutuwa hawa nawa ne mutuwa ya kai hawa hudu ko hawa uku bacci mutuwa ne suma mutuwa ne mutuwa mutuwa ne kaman la tarawna rabbakum hatta tamutu ba za ku ga ubangijinku ba sai kun mutu la tarawna rabbakum hatta tamutu ba za ku ga ubangijinku ba sai kun mutu to kaga inna allaha qabada arwahana tabaraka man tawaffahu man tawaffakum bilaili tsarki ya tabbata ga wanda yake kashe ku da daddare bacci kenan wai alam ma jarahatun bin nahari kaga wannan mutuwa na bacci kenan tabaraka man tawaffakum bilaili tsarki ya tabbata ga wanda yake kashe ku da daddare mutuwa bacci wannan din kenan inna allaha qabada arwahana saboda haka in ka zo kwanciya da ka ce bismillahi wadatu jambi ilaika wadatu jambi ilaika wa bika arfa'atuhu in amsaktaha farhamha shine wannan idan ka rike ta farhamha kama ta rahma wa in arsaltaha in ka sa na tashi fa fasaha kama ta hafazu bihi ibadaka salihin ka kiyaye ta kamar yadda kake kiyaye bayan ka salihai shine ka kwanta ka yi bacci ka tashi kenan za ka iya ce sa ku ji maganin bacci ne da ido fili annabi musa ya ce rabbi arini an zura ilaika rabbi arini anzur ilayka ubangiji ka nuna mun dan in ganka sai ce lantarani lantarani ba za ka ganni ba walakin sai dai unzur ila jabali ka duba dutsen nan fainista ƙarra makanuhu fa sawfa tarani idan na yi istiƙira'i saufa tarani za ka gani kaga lan tarani saufa tarani magana biyu ne manzala ce la tarauna rabbukum hatta ta mutu ba za ku ga ubangijinku ba sai kun mutu to kaga waƙi abin da ya faru annabi Musa ya ga Allah saboda la lan tarawna rabbakum hatta tamutu ba za ku ga ubangijinku ba sai kun mutu to ashe mutuwa ya kai kaga rabbi arini anzuru ilaika lan tarani walakin unzuru ila jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani kaga ni lan tarani sawfa tarani ba'da al-maut kaga falamma tajalla rabbuhu lil jabali jalahu wa harra Musa saika kaga ni Musa tunda saika ai ya suma to kaga da bacci da mutuwa da da mutuwa da suma duk abu da ne ba gane ba da bacci da mutuwa da suma duk baka nan duk ka kare baka nan to sai malaman sufaye suka ce wai me yasa annabi Musa Allah da ya ce rabi ari ne ana zura ilaika Allah ce masa lantara ni dalilin ɗaya ne Allah ne fara tambayan annabi Musa wa ma tilka bi yaminika ya Musa me ke hannunka ya annabi Musa sai ce hiya asaya sanda ta ce a ashe musa kana da sanda kun fahimta ashe kana da sanda sandan ba na allah ba ne naka ne shi ne fatan bayan rabbi arini an an zura ilaika shi ne dalilin wa ma tilka bi yaminika musa je iya asaya atawaqqa'u alaiha wa ushbiha ala ganami wa fiha ma'aribul ukhra to ya za a yi a nuna mar ba sandansa ba ne sai Allah ya ce masa to tun da sandanka ne har kana wasu abubuwa da ita alƙi haya musa jefar da sandan magani falama alƙaha faidahiya hayyatun tas'a yana jefa yana jefa sandan sai ga macijiya ta dawo masa sannan sa ne ta dawo macijiya ha fawallan mudbiran sai kuma juya zai gudu ya ce a kai da kayanka kun fahimta kai da kayanka ya kuma za ka gudu kenan ashe ba naka ba ne wani shi ne shi ne magana idan mutum ya kasa ganewa don dakikanci mu ce wata rana wata mata ta zo wajen Ahmad bin Hanbali radiyallahu ta'ala nu tana son ta tambaye shi akan jinin haila sai ta zo da kara nan gefensa akwai ja nan kuma kara dai kamar yadda kuka san karan dawa misali da ta zo sai ta nuna mar karan nan kamar ya ɗaɗɗauke nan kuma da sauran jinin bai ɗauke ga baki ɗaya ba kara yana siffan haka da ta zo yana tsaye duk kowa suna gaban sai ta nuna masa haka sai ce a miƙo masa karan da ya karɓa karan sai ya karya sai da ya karya sai ya miƙa mata sai ta tafi da Allah ne aka yi hukunci ta zo ne tana tambaya akan haila jininta ya kusan ɗaukewa ga sauran jini ga nan kuma alama bai ɗauke ga baki ɗaya ba za ta yi sallah sai kama ya karya sai ya nuna tsakiyar gurin in ta samu farin ruwa da yake fitowa bayan jinin haila to ta tsarkaka ta yi wankan malami ya yi wannan don Allah ya kawo misali da wancan sai a ce abin ƙarya ne? an gane? an gane? wannan shi ne ya kawo maganan abu hamid al-gazali ko Muhammad al-Ghazali lokacin da Allah ya Isra'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sun hadu da Annabi Musa a sama ta shida sai ya tambaye Jibrilu wannan shine annabin ƙarshen zamani ya ce shi ne wanda malaman zamaninsa suna daidai da annabawan banu isra'ila annabawan banu isra'ila sai jibril ya ce eh sai manzo Allah ya tambaye jibrilu me Musa yake tambayanka sai ce yana ta'ajjubi ne yana mamaki ne yanda Allah ya fifita al'umanka wanda malamanka suna daidai da annabawa irin na banu Isra'ila. Shanin Muhammadu ya ce to, ko kana ko yana so a nuna masa ne. Sai ce yana so. Sai aka ɗauko yumɓin Muhammadu Gazzali, Muhammadu Gazzali. aka ɗauko yumbunsa aka ajiye shi a gaban manzala aka ce wa manzala aka, aka, aka gabatar da shi sai annabi musa sai annabi muhammadu ya ce wa gazali annabi musa ya tambaye muhammadu gazali yumbunsa ya ce tambaye shi sai ya tambaye shi mas'ala ɗaya menene kaza a shari'anku sai muhammad al-ghazali sai ce shine kaza shine kaza shine kaza shine kaza sai sai annabi musa ya ce wa muhammad al-ghazali ya zama tambaya daya ka bani amsoshi maimakon in nama tambaya daya ka bani amsa daya sai ce to ai kai ma da Allah ya tambaye ka wa ma tilka bi yaminika ya Musa sai ka ce hi asaya atawqau alaiha wa ahush biha ala ganami wali fiha ma'arib al-ukhra me yasa baka ce marhiya asaya ba kawai kai shiru sai manzo Allah sai dafa Muhammad al-Ghazali a kafadansa sai ce al-adaba al-adaba kai ladabi وهو نبي وأنت ولي وهو ولي نبي وأنت ولي شيء النبي ne kai kuma wali ne ba haifin Muhammad al-Ghazali ba sai bayan hijira na da shekara 450 ya zo duniya da ya zo duniya a wannan lokacin bayan a isra'i aka yi wannan abu shine sai Muhammad al-Ghazali idan an zo in yana magana sai ya ce ga gurin da annabi ya dafa shi tun yana alamun zarraci sai ya bude rigansa sai a ga tafin hannun manzo Allah wannan shine hujjatul islami dalilin da ya sa ake kiransa don hujjatul islami kenan mahon al-ghazali to kaga kowane abu yana da mafarinsa allahumma in kai baka sani ba baka san abu ba shikenan sunan abun baka sani ba amma karka yi zaton dan baka sani ba ba wanda ya sani Allah ya zuba ilmai da yawa to anan kaga Allahu inna Allaha qabada arwahana ashe Allah yana karban rai ta bangare uku baccinka karban rai ne suma karban rai ne mutuwa karban rai ne duk sai an karbi ranka wa qawlu bilal fihi imam bilal alhabashi wanda ya ja mana daraja shi ibrahim yana cewa wa qassa da sudana bi hubbi nabiyina wa zallala bidun fi sara'irihim al-bughud wa qassa da sudanan bi hubbi nabiyina bakake sun zamo shugabanni saboda son annabi wa zallala bidun amma an samu farare fi sara'irihim al-bughud zuciyarsu akwai keyyar manzan Allah sai suka zamo kaskantattu larabawa ne amma sun zamo kaskantattu bakake kuma sun zamo sun ci gaba wannan ci gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a darajar da Allah ya mana akan bilalu kawai yana cewa inni samitu daffun alayka bayna yadayya fil janna ya bilal ina jin takun takalminka a gaban nawa a cikin gidan aljanna ba labari me kake yi yace ya rasulullahi ma ta tahara duhuran illa sallaitu lizalika duhuri ban taba yin bauli ba ko in yi bayan gida sai nayi alola nayi nafila raka biyu dan kar wannan alola kar baulin ya tafi a manza manza Allah ce ka kun ji mazaje ko kun ji mazaje wanda manzala sallallahu alaihi wasallama da ya tashi shiga ɗakin ƙaba bilal ya kama suka shiga da shi da bilal suka shiga cikin ɗakin ƙaba sannan wata rana manzala sallallahu alaihi wasallama manzala ce bilal ya hau kan kafaɗansa ya hau kan kafaɗansa zai yi wani abu a kan ɗakin ƙaba ne bilalu ya ce wallahi lokacin da na hau kan kafaɗan manzala sai na ga taurari in na yi haka don tsinko su ka gane annabin ba mutum ba ne ya ce inda na miƙa hannu wallahi zan ciro taurari haka kaga ai an nuna masa waɗansu abubuwa ne bilamin ne an nuna masa wani abu kuma ku duba irin bilalin yadda Allah ya yi da shi waye bilalu ai gashi sahibu rumi ga sauran rijalu gabaki daya amma da aka zo musulunta kai a kubutar da shi daga bawa ya zamo ba bawa ba ɗa a ga irin rikicin da ya faru a kansa saboda girman darajarsa a wajen Allah ne a dalilinsa wallaili za ya gasha Allah ya saukar shi kuma wallaili daga wallaili za ya gasha sai ne wa shamsi walha wallaili za su ja kaga wallaili za ya gasha wallaili za ya gasha can kuma wa baha wallaili idza saja sai ku duba wallaili idza ya gasha wan nahari idza tajalla wama khalaqa dhakara wal unsa inna sa'yakum la shatta wa ma man ada wattaqa wa sadaqa bil husna kaga sai ya fara da wallaili can kuma sai Allah ya fara gari ya waye wala wallaili kuma iza saja Allah ya sa arifai suna ji nan barku a iya nan kawai iya wannan kawai karatun ya ishe ka gane Allah iya wannan kawai amma na fada gashi na fadi gashi ba ku ji eh gashi na faɗi gashi ba ku ji ya aminu sai kun yi tarkiya sai kun yi tarkiya ku gane menene me ake nufi da wallaili iza ya gasha walha wallaili iza saja kawai surayen surorin guda biyu kawai za su sanar da waye Allah waye manzo Allah wallahi tallahi suran kawai don in ka tara ka koma wallaili za ya gasha wannan hari ولها والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قضى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى كوي كتسيا إيانا سيكا غاني يا يا الله يا يا منزان الله يكي أوجان الله يا يا منزان الله يكي أوجان الله wanda lamarinsa lamarinsa duk duniyan Allah da lahiran Allah da sama jannatin Allah da kudu da arewa da wanda ka sani da wanda baka sani ba ba wanda manzo Allah yake neman izinin yardansa sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu a ce Allah shi Annabi amma Allah yana neman yardan manzon Allah hadda ba da haƙuri ya rasulallahi ana kiran kalman tasliya ya rasulallahi ka yi haƙuri ka yi haƙuri ba wanda Allah ya mar haka duk duniya sai annai Muhammadu a duk halittun Allah babu sai shi walha wallaili za sajja ma wadda aka rabbuka wa matsala Allah ya yi rantsuwa da walha hudowar rana walha wallaili za saja ko? ma wadda aka rabbuka wa matsala saboda kalaman da ake cewa manzan Allah Allah ya yi watsi da shi kuma ya yi fushi da shi a wannan ne sai da Allah ya turo jibril a zuwa ce manzala ka yi haƙuri ma wadda wallahi kama Allah ya ce wallahi tallahi ya rasulullahi abinda kafiran nan suke faɗa a kanka ba haka bane haka fa walaha wallaili idza saja ma wadda aka rabbuka wa maqala sai ce kai bari ka ji walal akhiratu خير لك من الأولى ولو سوف يؤيك ربك فترضى زما kyauta saboda an bata maka rai ya rasulullah zama kyauta sai kai da kanka kace ya isa eh sai kai da kanka kace ya isa ba wanda aka taba ma haka a duniya sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe Bilalu kuwa kaga a kansa ne aka yanta duk aikin da abubakar ya yi ya yi aiki duk dukiyarsa ba nasa ba ne na annabi muhammadu ne shi a jihun annabi ne ranar da na jin zafi na fara kiran matsayi da yawa ko? a yasan ya fi ta wajen angorogo ta ƙasƙasa na wajen bakin rijiya wato Allah an ba ku a bar shi kawai Allah yadda yake tsara lamarinsa duk abubuwan da Allah yake yi wa annabawa da sahaban annai Muhammadu wanda aka yi gidigar nashi na sai na abubakar وما لأحد عنده من نعمة تجزى أكن بلال أكن بلال وما لأحد وما لأحد عنده من نعمة تجزى Abu Bakar ya yi aikin da baya neman lada a wajen wani, baya neman yabon wani, baya jin tsoron kushen wani, illabtiga a waje rabbil ala yana neman yardan zatin ubangijin wala saufa yarda kuma Allah ya yarda da shi akan aikin wa akan bilalu akan bilalu ne kaga surorin yadda suka zo mutaqariba ne alhamdulillah shikenan yana cewa bilal yana ce ma wulkiyat alayya naumat misula haƙat na yi baccin da wannan baccin na yau mahandakin ya ce na yi baccin da a fagar yomu lawadi na yi bacci wannan baccin tun da nake ba a taɓa samun bacci mai nauyi irin wannan baccin ba walakin sai dai misul haza inna ma yakunu minhu li'amrin yuriduhu lahu min isbatil hukmi yace walakin misul haza duk lokacin da irin wannan ya faru inna ma yakunu minhu in ya kasance daga daga gare shi ne la'amrin yuriduhu lahu akwai abin da Allah yake nufi min isbatil hukmi saboda ya tabbatar da wani hukunci wata ashisu sunnati a yi foundation din sunna wai zaharar shari'i a bayyana wani shari'a wannan shine ya bayyana a wannan baccin da manzon Allah ya yi manzon Allah bai tashi ba sahabai ba wanda ya farka har sai da rana ta hudu to anan kaga masu tafiya akan zahiri sai ce suna tafiya ne akan manzon Allah ya yi bacci har ya rasa bai san lokaci ya yi ba ko? haka da su fada amma ba haka abin yake ba kaga ai shi kansa ya ce inna ma ya kunu minhu li'amrin yuridu lau min isbatil hukumi ana son a tabbatar da wani hukunci ne wata shi sunnati wai tsarin shari'i don wani abu ya bayyana don akwai sallah don duk wannan rikicin akan maganar sallah ne da aka yi sallan ya za ka yi kai sallah ƙaba'i ya za a yi adai ya adai yake ya ƙaba'i yake a wani mizani ake ganewa har yanzu akwai wanda in ya zo sallah bai san ma ƙara'i ba wallahi bai sani ba eh yanzu sai rana ta fadi mutum ya zo ya sallah azhar ya yi niyyata kawai yana ganin ya yi sallan azhar ne kawai lasar ma ya yi lasar ne bayan kuma ƙara'i ne saboda inna salata kanat alal mu'minina kitaban muwaqqatan kowane yana da lokacinsa idan ka bar lokacin bai yi ba ka yi lokacin da ya cancanta ba to akwai abin da ake kira ƙara'i za ka rama ne saboda lokacin da ya wuce kaga za a maka tuhuma da me ya sa ka yi jinkiri Allah ya ce ka yi sallah lokaci kaza ba ka yi ba abin da Allah zai tambaye ka kenan an ce ka yi lokaci kaza baka yi ba to anan shine rikicin da muke fama tsakaninmu da izala na time wannan na magana a kansa daban-daban taurari da taurari ake sanin komi da abinda ake kira falaki ake sanin duk abinda yake gudana aflak falaki manazil darari burji duk da su ne ake gane menene time ya tafiyar duniyar take tafiyar duniyar ya take malamai sun faɗi yadda mazala ya zo ya sallah na fara faɗa wancan a satin da ya wuce jibrilu da ya zo sallah wa manzala sallan ya nuna masa kowanne so biyu ya nuna da farkon lokaci da kuma muktarin lokaci duk manzala haka aka yi mara farkon lokaci an zo sallan asba jibrilu ya zo a lokacin sallah za ka ga mutum daga nesa za ka gane mutum ne amma ba za ka iya ganewa mai suna ahmadu ba ne ko muhammadu ko yaƙubu ko ismaila ko ibrahim amma za ka ga shadu na mutum ga mutum yana zuwa amma ba za ka iya la tusannihi bi ismihi jibrilu sai ya sallah da manzo Allah da ya sallah da manzo Allah raka'a biyu lokacin sallan azhar sha biyu daidai da ta yi rana ta fara karyawa bai kai taki daya ba sai jibril ya zo ya sallah da manzo Allah sallah azhar raka biyu sai lokacin da inuwanka kaman zaka taka inuwanka ya baka taku daya biyu uku hudu biyar shida bakwai sai jibril ya zo ya sallah da manzo Allah na la'asar sallah na la'asar takun takun kafanka bakwai sai sallar la'asar raka biyu da mazalla sai bayan magariba rana tana faduwa mazalla sai jibril ya zo yi sallah da mazalla raka a uku biyu a bayyane ɗaya a ɓoye sai sallar isha'i rana lokacin da jan faduwar ranar nan ta ya ɓace sai jibrilu ya zo sai ya salla da manzala raka'a biyu fatiha da sura a bayyane ya yi sallama sai jibrilu ya ce manzala na barka lafiya ya ce ka sauka lafiya washe gari lokacin da ake ganin mutum daga nesa ba za a iya ganewa ba amma za ga shadon mutum da yana zuwa sai mazala jibrilu bai zo wajen mazala ba sai da ya kai in ka kalli mutum a nesa za ka iya kiran sunansa hamadu ne wancan ibrahim ne wancan abubakar ne wancan an gane abin da nake ne sai jibril ya zo yi sallah raka biyu tare da manzan Allah a bayyane kamar yadda ya jiya sai ya ce masa ma baina zaka alwaqtu wa hadha waqtun wasi'un shine muktari lokacin da rana ta take ta zo sha biyu ta yi isharar taku ɗaya inuwan mutum ya karkata da taku ɗaya jibrilu bai zo ba sai da inuwa ya kai daka taka a kafanka kamar la'asar ɗin jiya taku ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai a cikin inuwanka sai mazala ya zo aka yi sallan azahar sai ce ma bai na za ka wakati wa haza wakatin wasiyo daga nan jibril sai ya koma bai dawo ba sai da inuwan mutum ya kai zai ninka shi so bakwai so biyu taku goma sha hudu alasar tukuna sai jibril ya zo sai ya nuna masa ma bai na zakar wakatu haza wakatun wasi'un kaga taku goma sha hudu jibrilu da ya tafi bai dawo ba magariba irin ta jiya da ta shekaran jiya wancan da ta kullum ita ɗaya ne inda za ka yi tsarki ka yi alola ka ce assalamu alaikum muktarin sayafta shi ba canji ba canji a sallar magariba sallan isha'i irin na jiya wanda lokacin da rana da ba a ganin alaman jau na rana na faduwar rana sai jibril ya zo bai zo masa ba sai sulusul awwali min al-layli sha biyun dare jibril sai zo yi sallan isha'i da manzalla sai ce masa ma baina zakal waqtu haza waqatun wasi'un duk ruwaya in dai na sallar annabi ne a wannan ya fito sallallahu alaihi wasallam
a wannan ya fito kun ji yadda abin yake iyayenmu Allah ya musu rahama sai suka ce mu dai a Najeriya a tsayawa wajen sallah sai suka buga masa larabi sai suka ce da suka duba dukkan ulumu suka hada shi waje daya sai suka ce da jaf wa ba da hamsatin yan adimu wa ma baƙiya abajadan mutammimu da December idan kai taku hudu a watan December in kai taku ba watan arabiya ake lissafi da shi ba yunayar ake amfani da shi sai kai taku ɗaya biyu uku hudu a ko ina a za ta yi a watan Disamba a watan Disamba da jimun shine January jimun kenan January shi kuma idan rana ta take in inuwan ka yi kaman taku ɗaya biyu uku kai sallah azhar yayi ana fahimta sai february kaga da jaf in kai inuwanka ya yi taku ɗaya biyu kai sallan azar ya yi wa ba da hamsatin yan'adim wata biyar idan rana inuwanka kawai ta koya ta yi dai rana ta raba ka daidai ko ya rana ya tura inuwanka ya dan tura kai sallan azar har wata biyar shine march april may june july shine ba da hamsatin yan adimu sai ce wa ma baqiya abajada sai kuma a dawo taku daya kaga a ba ja da sai dawo to dala nawa ne malaman da suka san haka kaga na yare duk magana na yi sunan shi yare amma na faɗa muku na manzala na baya kun gane to wannan na shigo babin yare saboda na yi magana akan taurarin kuma da taurarin da shi yake sani lokaci kowa ne malami sai iyayenmu suka ce a haɗu a ƙarfe biyu a yi sallar azahar a haɗu a ƙarfe hudu a yi sallar lasar shikenan da malami da jahili duk za su zamo ba sai sun je sun sha wahala ba sai 'yan araba sai suka ce a koma kowa ya zamo malami kuma ƙarya ne ko ba haka ba ne yanzu haka an gogawa 'yan ɗariƙa ma akwai wanda za ka ga suna sallar la'asar ɗin lokacin bai yi ba har sun kama ma sun makale wa izala suna yin sallan kuma lokaci bai yi ba kuma ka yi sallah lokaci bai yi ba Allah baya karba sai gara lokacin ya wuce da a ce lokacin bai yi ba wannan shi ne rikicin kuma ɓangaren addini ta nan aka fara to wannan shi ne abinda yake faɗa walakin nan misal haza inna ma ya kunu minu li'amrin yuridu lahu min isbatil hukumi hukuncin akan sallah ne ana ganewa Allah taimake mu ha wa kama kala fi hadisi ar law sha Allah da Allah ya so lai kazana da ya ta da mu walakin arada an yakunu liman ba liman ba'dakum amma Allah ya yi haka ne dan wanda za su zo bayan ku idan ku kun san abin da kuka sani na ba sa to ai wannan hukuncin biyu a yi sallan azahar biyu mutane karfe biyu a yi sallar asar biyu ai da yawan mutane ba san me dalili ba su dai sun- mun tashi mun gada ne saboda kyakkyawan tunanin iyayenmu muka shiga kuma gashi har yanzu Allah ya karbi wannan alaman ku auna idan ana ruwan sama idan lokacin sallah karfe biyu ta yi duk ruwan da ake yi albarka annabi sai kaga an sassauta Allah ya karbi ijtihadin iyayenmu amma na sallan yan izala ko saurara musu bayi ku ji da kyau eh ai ai ai sallan siyasa ne haka a sallan la'asar duk lokacin da ake ruwa in dai karfe biyu ta yi albarkan sai na rasulullahi duk lokacin da ake ruwan sama kamar da bakin kwarya ka saurara ka gani in ka duba agogon saura karfe biyu saura kaɗan albarka annai mamudu za ka ga ruwan ya yi ƙasa ko bai ɗauke ba wallahi sai ya yi ƙasa tukuna ya ci gaba amma wallahi sai ya tsaya sai ya tsaya wani lokacin cak zai ɗauke alama Allah ya karbi tunanin haka al'asar duk amma su Allah kiyaye garau-garau ne sannan yadda za ku auna kuma kowa yana da tunani in kuka je za ku gani ba wai ai ba ni nake yin ruwan ba ba amma za a gani saboda ku gane iyayenmu Allah ya yarda da su Allah ya yarda da manufarsu kuma da tausayin saboda ba kowa bane malami ba kowa bane malami idan to yanzu me sa me yasa ranar juma'a shine kawai ake yin sallah karfe biyu me yasa izala me yasa sai karfe biyu suke yi? an an rato na an rato a- amanan iyayen mun an yarda da shi kenan ko ba ku taba tunanin haka ba to ku dinga lura karfe biyu ake yi me yasa ba a yin mafiya yawa sai ka karfe biyu suke yi saboda haka ka gane kawai abu ne wanda ake kawai don biya muradi yadda hadafin suke so su yi Allah kiyaye asani na biyu an na kalbahu zuciyar mazala layar tagar ƙonnan baya yiwuwa a ce bacci ya ɗauke mazala hata ya kone minul hadas fi wai bacci mazala har alwulan sai ware bai sani ba babu ba yiwa limar wuya saboda abinda aka rawato annahu kana mahrusan manzo Allah Allah ya kiyaye shi kwarai da gaske eh domin wata rana manzo Allah yana kwance a cinyar ya sanya kansa ya sanya kansa yana bacci a a- a- a jikin sai da tuna maimuna har nauyin baccin ya ɗauke shi sai man- manzala sai yana bacci irin na gajiya bacci irin na gajiya sai bilal ya zo masa ya tada shi da ya tashi manzala yana tashi gashi kaga yayi bacci kaman baccin gajiya amma yana tashi sai manzala yaje yayi sallansa ba ya canza alula ba saboda shi ba gafalalle bane zuciyar a buɗe take amma idan kai za ka yi bacci duk mutum in zai yi bacci in har ka kwanta bacci a zaune malamai sun ce in dai a zaune ne da sauranka amma in har ka buge ka kwanta mafasil gaɓoyinka gabaki da za sake suna sakewa ba za ka san me kai ba a lokacin ko rihi ko menene har ma manzala yana cewa la ta dari ayyan ma ba ta da iraka ina ne hannun kai kwan ba ka sani ba saboda haka ba za ka tashi bayan ka yi gwarci ka yi gwarci kana bacci ka taso kuma ka je ka ci gaba da sallah ba zai yi ba in dai ka kwanta ka yi irin wannan baccin baccin ma dama in dai za a yi bacci an zo ana magana kusa da kai baka san abin da ake faɗa ba to baka da kawai ka mutu ka suma sai ka canza alola amma in baccinka bai yi nauyi kamar haka ba malamai suka ce za ka iya yin sallanka da shi amma manzo Allah ko da a ce zai yi gwarti in ya tashi zai iya sallansa ba komai saboda zuciyar ba ta bacci sai na rasulullahi zuciyar ba ta bacci to ashe ya yi san mana haka ko Allah ya taimake mu wannan kana yana muhtayan fahu wata ismu garidu su mai kumfe sali wala ta wabba manzo Allah zai yi koda wani irin bacci ne ya tashi kuma bai sai ya sake alwala ba ya ci gaba da sallansa na gani za mu tsaya nan ko eh za mu tsaya nan eh Allah ya kara mana son manzo Allah wallahi duk mutumin da bai san manzo Allah ba wallahi tallahi ya shiga uku wallahi wallahi annabin shine kuma muna fada da manyan baki babu wanda suka san annabi kamar sufaye babu babu wayanda suka san annabi kamar sufaye saboda su ne suke bin ladabin sanin annabin don a nemi sanin yaya yake don a zauna lafiya duk wanda yake akasinsa to i'm sorry Allah ya kiyaye sai mutum ya tafi zai gane yadda yake zaton abin ba haka ba ne Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu Allah ya ƙara mana saman Allah Allah ya shirye da mun shirye da zuriyar mu albarkan sai na rasulullahi azbil muhaimin wa azbil waji azbi subhanahu ya fasna wa tau min zurratu nani magalubu wa ladu bil abi li masubu wa qara'atu innaka laqadir أرينا إنك المريد ولا يكون غير ما تريد أرى العبيد كيف تأهل المريد وكيف تنزل له ما لا يريد لتتقي من العدو إنا لا تبقي من آثار إلا أدن فقد قال ابن حبنا كان منظرا عليه من السوء ولتؤذني سؤلي وزني خيري كل الإله لقدم متين يا متين يا متين بكثرة أسماءكم أجل بين الدار عليك لا علم لا ما لولا جاء ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا أتى الذي تسمع ما أقول كل الذي جلبت الإنسان فإنما أتمت الإنسان اللهم صل على Thank you.